gaba da gudanar da daura cikin littafi sulamul usul ila ilmin usul na babban malami a sheikh al-hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa li jami'il muslimin wannan zama shi ne zama na goma sha biyu daga fara wannan daura din a zama na goma sha ɗaya muna bayani akan shuruɗu la ilaha illallah da malam ya kawo wanda ya ce menene wa bi shuruɗin saba'ati na karanta eh karanto
قال الناظم رحمه الله فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب نعم وحدث وأنا بيتك أبو نبي eh a baiti dai ai kawo su a cikin baiti yafi daɗi shi yasa ake baiti din saboda a sauƙaƙa wa mutum hadda mun gane ko idan ka yi su a baiti to za ka fi iya haddace su ka haddace akwai gari a ina ga za mu ware halka ta ƙarshe ta ranar talata sauraron hadda duk wanda ya haddace iya abin da ya haddace ya ba mu haddansa ranar talata insha Allah za mu gwada da bukatan a ce mun haddace a bayatin wannan in ka zauna lokaci ɗaya za ka haddace su insha Allah ta'ala a mun karanta sharaɗi na farko al'ilmu ko ilimi menene dalilin ilimi a cikin alkur'ani ko sunna fa'alam annahu la ilaha illallah da kuma wata aya shahidallahu annahu la ilaha illahu da ayoyi masu yawa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu da makamantansu a sharadi na biyu shine me al yaqin rashin shakku ko shine al yaqin almunafi lishak akwai ayoyi akan wannan ko ayar qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'an inna allaha ghafurur rahim innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wannan shine muhallin shahidin mu ko wajahidu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun da kuma fadin Allah madaukakin sarki game da munafikai yas inna ma yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum ko fahum fi raibihim yataraddadu dalilin da yasa aka ce ba su imani da Allah da ranar lahira ba shine wartabat qulubuhum zuciyarsu akwai shakku a ciki manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya aiki Abu Huraira da takalmansa guda biyu me yasa ya bashi takalma guda biyu takalmin manzon Allah sanannu ne mutane sun sani dan a ƙara tabbatarwa cewa Abu Huraira ba ƙarya yake ba ba ba zaunaya yake ba mun gane ko ga ma takalman manzon Allah ya rike dan haka kenan manzon Allah ne bashi wannan sakon duk wanda ya samu ya in dai ya yarda da la ilaha illallah babu shakka a cikin zuciyarsa ya ce shi dan aljanna ne kaga sabon manzon Allah da yawa dan aljanna ne yanzu ko a iya nan waɗanda zai haɗu da su ai kaga suna da yawa yawa banda wanda nafsi ya zo a kansu karara cewa su yan aljanna ne to kusan umuman ɗinsu in dai mutum ya mutu da imani ya rayu da manzon Allah an gama dan aljanna ne mun gane wannan ko Allah ya datar da mu a sharaɗi na uku alkabul ko ka karɓa ba tare da ka yi ka ƙi karɓanta ba ka karɓe ta hannu biyu kada kai raddi ga kalma ɗin mun kawo ayoyi akan wannan ko yawwa daga ciki akwai me Allah ba mu labarin kafiran da aka ce musu la ilaha illallah sun ki imani sun yi raddin kalmar sai Allah musu azaba muminai da suka karba Allah ya sakanta musu da me da gidan aljanna a da hadisin Abu Musa al-Ash'ari allazi rawahu al-Imam al-Bukhari manzo Allah ce misali na da misalin abin da aka aika da shi na shari'a da haske kamar ƙasa ce mai dausayi mai fitar da tsirrai aka mata ruwan sama ta fitar da tsirrai aka yi shuka kuma ta riƙe ruwan ko kuma misalin ƙasar da ita ba ta fitar da tsirrai amma tana taskance ruwa idan ruwan ya zo zai taru gurin ya zama kamar kogi za a iya jan kogin ko kuma kogin zai iya gudu ya je wani guri da mutane za su iya ɗiban ruwan su yi bayi da shi su yi kuma me su yi noma da shi wannan shi ne misalin wanda ya samu fikihu a littafin Allah, ya fahimci ilimi kuma ya karantar da mutane. Misalin wanda kuma bai ɗaga kai ba, wato bai karɓa ba, shi ne kamar ƙasar da haƙoce gaba ɗayanta, in aka yi ruwan ba, baya zama balle ya je ya amfani da waɗansu mutane. Ba a amfanuwa da shi. A sharaɗi na huɗu shi ne mai, alinƙiyar in iyali shine miƙa wuya mutum ya miƙa wuya almunafi limaza almunafi litark wanda yake nuna ko oho ko yake kore ko oho kada ka zama kayi ko oho ka zama baka damu da kalma ta la ilaha illallah ba ka nuna damuwarka da kuma me da kuma miƙa wuya ga kalma ta la ilaha illallah ubangiji yayi umarni yace wa anibu ila rabbikum ku komo zuwa ga Ubangijinku, wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce, wa man ahasanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun, ba wanda ya fi addini mai kyau fiye da wanda ya miƙa wuya ga Allah yana mai kyautata ibadarsa don Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuslim wajahahu lillahi wa huwa muhsinun, faqad istamsaka bil urwati alwusqa suratul luqman ko wanda ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki yana mai kyautata ibada ga Allah madaukakin sarki to wannan shi yayi ruko da urwatul wusqa urwatul wusqa kuma ita ce la ilaha illallah duka wannan suna nuna mana me a mika wuya a wa ila Allah aqibatul umur a ubangiji ya ce wa man kafara a cikin ayoyin nan wanda ya kafirce fala ya hazunka kufu kada kafircinka ya sa ka zama ya sanya maka bakin ciki ko kuma ya sanya maka damuwa thumma ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima kanu ya'malun ko bima amilu zuwa gare mu za mu dawo da su mu ba su labari game da abin da suka aikata duka wannan yana nuna mana me yana nuna mana alin qiyadu mutum ya zama ya bi abin da kalma ta la ilaha illallahu take nutsarwa kada ya zama eh, baka nuna yardarka ba a ya zo a cikin hadisai manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayanku ba zai yi imani ba har sai san ransa ya zo daidai da abin da na zo da shi, idan abin da ranka yake so bai zo daidai da sunnar manzan Allah ba, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, to ba ka zama cikakken mai imani ba. Mun fahimci wannan ko? Don haka wannan shi ne alin ƙiyadu, almunafi littarki, dole ya zama ka miƙa wuya ba ka bar abin da kalmar la ilaha illallahu ta ƙunsa ba. manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance idan zai yi wannan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance idan zai yi mubaya'a a idan sahabbansa su zo suna masa mubaya'a kai daga cikin abubuwan da yake faɗa musu cewa me akwai as-sam'u wa ta'a za a ji za a yi da'a game da maganganun sa da abin da yayi umarni a kansa duk abin da manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa za a yi da'a za a yi biyayya a ciki duka wannan yana nuna mana me alin qiyadu ni qawiya ga abin da kalmar la ilaha illallah ta kunsa wallahu ta'ala alam na'am sai menene na gaba as-sidqu was-sidqu da kuma gaskatawa gaskatawa la ilaha illallah tana buƙatan a gaskata ta abinda ma'anarta ta kunsa ai imani da shi kada a ƙaryata shi wannan shi ma abin da ya shafi gaskatawa ya zo a cikin alkur'ani mai girma ayoyi da suke nuna a gaskata kalma ta la ilaha illallah daga ciki akwai wace aya aha wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira Allahu 'anhum aswa allazi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a ubangiji subhanahu wata'ala ce wanda yazo da gaskiya kuma aka gaskata shi wannan ulaika humul muttaqun lalle waɗanda suka gaskata sune masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ce lahum ma yasha'una 'inda rabbihim wanda suka gaskata Allah madaukakin sarki suna da abin da suke so a gurin ubangiji subhanahu wata'ala zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suka kyautata yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu Allah zai yafe musu mafi munin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun za a musu sakamako da mafi alkhairin abin da suka aikata za a yafe musu mafi munin abin da suka aikata sannan za a musu sakamako da mafi alkhairin abin da suka aikata mun gane ko sakayyar za a musu fiye da yadda suka aikata wanda abin da suka yi shi mummuna kuma mafi kyau ai mafi munin za a yafe musu kaga wannan gata ce babba a gurin Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ce fa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wanda ya dauki dukiyarsa ya bayar wattaqa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala wa saddaqa bilhusna ya gaskata alhusna menene alhusna kalma mafi kyau ita ce kalma ta la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah ya gaskata ta yayi imani da ita fasal yasirhu lil yusra to zamu sauƙaƙa masa hanya mai kyau ta addini wa amma man bakhila wastaghna wanda yayi rowa ya nuna shi mai wadata ne wa kazzaba bil husna ya ƙaryata kalmar la ilaha illallah fa samiyassiruhu lil usra sai mu kuntata masa hanyar shiga aljanna kun ga wannan ba yana nuna mana me a gaskata kalma ta la ilaha illallah kada a yi shirka eh kada a ƙaryata ta ubangiji subhanahu wataala ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'laman nan kadhibin Allah ya ce yanzu mutane suna ganin cewa za a bar su haka ba tare da jarrabawa ba jarrabawa za ta shigo in ka ce kai imani Allah ce mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su anan ne Allah zai tantance masu gaskiya kuma zai zai tantance waɗanda suke makaryata munafikai ƙarya suke da suka ce la ilaha illallah ba su gaskata ta ba. Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. A cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar lahira amma ba masu imani ba ne. Me yasa yukhadi'una Allah wa rasulahu wal ladina amanu kai. Suna yaudarar Allah, suna yaudarar masu imani. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ba wanda suke yaudara sai kansu ba su san suna yaudarar kansu ba fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun a zuciyarsu akwai cuta sai Allah ya ƙara musu cuta saboda me ƙaryatawa da suke suna ƙaryata me la ilaha illallah sun faɗa da baki amma sun ƙaryata mun gane ko da zuciyarsu ko sun ƙaryata a wani waje ba a wajen masu imani ba don haka sun ƙaryata kalmar la ilaha illallah tana buƙatar in ka faɗe ta kuma ka gaskata ta ka gaskata abinda ta ƙunsa wannan shi ne ya zo a cikin sunna ta manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi cewa idan ka ce la ilaha illallah ya zama ka gaskata ta cewa ka yarda ka gaskata baka karyata ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin bauta manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi cikin hadisin Mu'az bin Jabal babin ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan bi qalbihi illa harramahu Allahu 'ala nari babu wani mutumi da zai shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma a zuciyarsa da gaske yake ba ƙarya yake ba to fa sai Allah ya haramta shi daga shiga wuta in dai ka faɗi wannan da gaske babu shiga eh, babu shakku babu ƙaryatawa gaskiya ne a zuciyarka to zaka shiga aljanna haramun ne ka shiga gidan wuta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a wani mutumi ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana jin wato ruri ana jin maganganunsa daga nesa amma ba a sanin abin da yake faɗa har sai da ya zo kusa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zauna ya ce ina Muhammadu aka ce ganin Muhammadu ya ce na matso aka ce ka matso ya matso sai da ya zo kusa da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fa iza huwa yashhadu ay yasalu anil islam sai aka ji yana tambaya game da musulunci ko kuma shara'i'il islam yana tambaya game da shari'o'i na musulunci manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya sanar da shi kalmar tauhidi ya sanar da shi salloli guda biyar ya sanar da shi abubuwa da suka kunshi imani da kuma bautar Allah maɗaukakin sarki, da aka gama duk abin da ya tambaya sai ya ce, iya wannan shi ne yake kaina, manzo Allah zai ce, e babu komai a kanka, salloli biyar ɗinnan su ne suke kanka, illa an taɓa wa'a sai dai in ka gana ma ka yi nafila. Azumi Ramadan shi yake kanka, illa an taɓa wa'a sai dai in ka gana ma ka yi nafila. Mun gane ko? Zakka ta dukiyarka wanda ta zama dole amfanin gona ɗaya bisa goma idan eh, damuna ne ko kuma bi na so in kuma da inji kake bayi ko da wani abu kake bayi kake shayar da shukan ka ɗaya bisa ashirin dukiya kaza ga abin da za a bata zakka to daga nan kuma sai dai in ka gara ba ka yi ayyuka da sadakoki ya gama bashi bayani na musulunci sai ya ce la azidu ala haza wala anqus ba zan rage ba akan abin da ka faɗa mu ba zan ƙara ba su zan yi ta yi manzo Allah ce aflaha in sadaka in dai da gaske yake ya rabauta mun gane ko in da gaske yake ya rabauta sai aka same sharadin gaskiya kar ya zama ka faɗi maganar amma ƙarya kake mun gane ko fashtarba as-sirqa sai manzon Allah subhanahu wata'ala yayi magana cewa zai rabauta in dai da gaske yake yi wannan shine sharadi na biyar sharadi na shida al-ikhlas me al-ikhlas yi don Allah al-munafi lirriya was sum'a wanda yake kore riya da yi dan aji ko yi dan a gani ya zama duk abin da zaka yi akwai mai kyautata niyya la ilaha illallah da abin da ta kunsa idan zaka yi shi ya zama tsakaninka da Allah madaukakin sarki zaka yi ba wai dan wani irinka wanda yana fitsari yana kashi zai mutu mun gane ko yana rashin lafiya wai kai dan shi ba ba dan shi za ka yi ba zai mutu kai ba za ka mutu da kai da shi in kun mutu duk za ku zama ƙasa to meye amfanin ka yi abu dan shi eh wataƙil ma zai riga ka mutuwa san da ya riga ka mutuwan nan ka fi shi amfani ba haka ne ko a duniyarci haka ka fi shi amfani yanzu shi wataƙil zai fi buƙatan abu a gurinka kamar addu'a da makamantansu. Kaga kenan duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah maɗaukakin sarki, ka kyautata niyyarka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. da abin da ya shafi kalmar la ilaha illallah Allah ce ala lillahi addinul khalis ku saurara ku ji addini tsantsa ga Allah madaukakin sarki za a yi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina ba a umurce mu da komai ba sai dan mu bauta ma Allah shi kadai muna addini don Allah ba don wani ya yaba mana ba kar ka damu da yaban kowa ka damu da yaban Allah ka damu cewa Allah ya karɓa. sallarka azuminka zakkarka duk ya zama don Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai aka ce me la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallarka Allah ce ka ce sallata da rayuwata da yankana da mutuwata duk komai ina yin sa ne don Allah subhanahu wataala la sharika lahu waɗannan abubuwa da na kirga na rayuwata gaba ɗaya don Allah babu shirka ga Allah subhanahu wataala ko kaɗan wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni da yin ikhlasi wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da haka ana buƙatar ne ikhlasi fada Allah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun ku roki Allah kuna masu addini ga Allah madaukakin sarki shi kadai ko da munafikai sun yi ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala ubangiji yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira munafikai suna can ƙarshen wuta kuma ba za ka taɓa samun wanda zai taimake su ba sai Allah ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu suka yi aiki mai kyau wa atasmu billahi suka yi riko da Allah madaukakin sarki suka rike Allah wa akhlasu dinahum lillah suka yi addinin su dan Allah kadai da sun yi munafurcin daga baya sai suka tuba suka yi waɗannan ayyuka fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan kan suna tare da masu imani za su shiga aljanna duk kun ga anan sai aka sharɗanta me sai aka sharɗanta ikhlasi yin abu don Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira, rawiyatul Islam, wanda ya ruwaito mana musuluncin gaba ɗaya, za a ce, ya ruwaito hadisi wata rana ya tambayi manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi, ya ce, Man as'adun nasi bi shafa'atika ya Rasulallah, wa ya fi cancanta ka cece shi ranar tashin alkiyama. Ku tsaya ku ji hadisin nan. wa ya fi cancanta ya samu ceton karen tashin alkiyama bari ku ji amsar manzon Allah yace as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalifan min qalbihi aw nafsihi wanda ya fi cancanta ya samu ceto na ranar tashin alkiyama wanda yace la ilaha illallah tsakaninsa da Allah niyyarsa don Allah yayi mun gane ko ya faɗi la ilaha illallah da kyakkyawan niyya har zuciyarsa ba dan kowa ya faɗa ba ba dan ayaba masa ba mun gane ko ba dan tsoro ba ya faɗa tsakaninsa da Allah subhanahu wataala to wannan shi fi cancanta a cece shi ranar tashin alkiyama kenan ba a ceton mutum sai yayi ne sai mai imani mun gane ko sai wanda ya jada la ilaha illallah akan haka ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ceto baya amfanan kowa sai wanda yake da ilimin la ilaha illallah wannan hadisi shi kuma yace ceto baya amfanan mutum sai wanda yace la ilaha illallah da me da ikhlasi a cikin zuciyarsa mun gane ko wanda ayyukansa suke cike da ikhlasi da yi don Allah subhanahu wataala muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa ayyukanmu gaba ɗaya don shi muke yi. Allah ya karɓa mana ayyukanmu. A kuma du Abu Huraira ya rawaito hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace man qala la ilaha illa Allah mukhlishan illa futihat lahu abawabul abawabus sama'i hatta tufbi ila al-arshi majtanaba al-kaba'ira duk wanda ya ce la ilaha illallah mukhlisan tsakaninsa da Allah to za a buɗe masa ƙofofin sama la ilaha illallah nan za ta tafi gurin Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana yi don Allah sannan Allah yana ina Allah maɗaukakin sarki yana sama. Shara'i shi ne ka nisanci kaba'ira, ka nisanci kaba'ira. A Itban bin Malik ya rawaito hadisi muttafaqun alaihi. A manzon Allah tsira da amincin Allah wata rana ya je gidan wani daga cikin sahabbansa ya bakunce shi ya yi sallah a gidan an taru ana ana cewa yau bako ya zo anguwarmu babban bako ya zo anguwarmu shine manzon Allah to akwai wani mutumi sunansa Malik bai zo wajen ba sai wani ya ce kai ban ga Maliku ba me ya faru bai zo wajen ba ma sana'a wani yana buɗan baki sai ce ha munafiki ne zaka ga abokan taɗinsa abokan hirarsa duka munafikai ne sai manzon Allah sai ce karka ce masa munafiki yace baka san ya ce la ilaha illallah ba yace haba manzo Allah munafiki ne abokansa da abokan taɗinsa duk munafikai sai ce fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah ya bi tahibi zalika wajha Allah Allah ya haramta wuta ta ci naman mutumin da yace la ilaha illallah kuma dan neman yardar Allah ya faɗa ba dan neman yardar mutane ba ba dan mutane su yabe shi ya ce la ilaha illallah ba kun ga sai aka sami sharaɗin ikhlasi dan idan mutum ya faɗi la ilaha illallah wuta ba za ta ci shi ba amma da sharaɗin me da sharaɗin ikhlasi a yi shi don Allah subhanahu wa ta'ala a wannan kenan sharaɗi na bakwai shine sharaɗi na ƙarshe shine al-muhabba nuna ƙauna da soyayya ga kalmar la ilaha illallahu da nuna soyayyarka ga Allah, nuna soyayyarka ga manzan Allah, nuna soyayyarka ga muminai, nuna soyayyarka da abin da la ilaha illallahu ta kunsa. Wannan sharaɗi ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah cikin mutane akwai wanda suke rikan kishiyoyi suke son su kamar yadda ake son Allah sai Allah ce wallazina amaru ashaddu hubban lillah masu imani sun fi nuna tsananin soyayya ga Allah subhanahu wataala wa yake nuna soyayya ta, gaske ga Allah shine mai imani mun gane ko shine mai imani da haka yana daga cikin sharadin imani nuna tsananin soyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya siffanta masu imani cewa su masu son Allah ne يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه duk wanda ya sako-sako da addininsa Allah ce ya ku masu imani duk wanda ya sako-sako da addininsa da sannu Allah maɗaukakin sarki zai zo da wasu mutane yuhibbuhum Allah na san mutanen wa yuhibbunahu su ma suna son Allah kun ga akwai ne sharaɗin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka so Allah, shi ba sai Allah ya so ka. Sannan, azillatin alil mu'minin suna masu ƙaskantar da kai, ba sa nuna girman kai ga masu imani, a izzatin alal kafirin suna nuna wato buwayarsu ga kafirai, yujahidu na fi sabilillahi suna jihadi don Allah, wala ya khafuna laumata la'in ba sa tsoron zargin mai zargi. ba sa tsoron zargin gwari ya zarge su wannan kenan a soyayya ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma soyayya ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana damfare da bin sunnar manzan Allah idan ka bi sunnar manzan Allah shine kaso Allah ubangiji ya faɗa mana wannan a cikin alqur'ani bin sunnar manzan Allah ita ce son Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce musu inda gaske kuna san Allah fattabi'uni ku bi ni wa za ku bi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam in kana san Allah alama ta gaskiya da ke nuna kai mai san Allah ne shine bin sunnar manzon Allah mun gane ko sau da kafa in ka bi sunnar manzon Allah shikenan kana kai mai san Allah subhanahu wa ta'ala ne kar ka zama mai san ranka kar ka zama mai san ranka idan ka zama mai san zuciya mai san rai to baka so Allah da manzansa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam haka kuma ka nuna adawa da gaba ga duk abin da ake bautawa ko ba bayan Allah ka nuna adawarka da ba da gabarka ga waɗanda suke bauta ma wani ba Allah maɗaukacin sarki ba kad kana kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina amanu ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa Allah ya ce ya kamata ku koyi da annabi ibrahim abun koyi mai kyau ya tabbata a gare ku game da sha'anin annabi ibrahim da masu imanin da suka yi imani tare da annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim da mutanensa masu imani sun faɗa ma al'ummarsu, inna bura'a'u minkum, babu babu ku, haka suka ce, wa min ma ta'abudu da min dunin lahi, ba ruwanmu da gumakan da kuke bautawa ko ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga sun kafirce ma kafiran da suke bauta ma wani ba Allah ba, sannan ba su yarda da gumakan da ake bautawa ba. kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bada, bainana wa baina kumul, bagaza'u, adawatu wal bagaza'u, kuma adawa da ƙyamar juna ya bayyana a gare mu tsakaninmu da ku, za mu ci gaba da gaba da ku, za mu ci gaba da ƙyamatar ku, ba za mu so ku ba. Hatta tu'minu lillahi wahada. Za mu yi ta yin haka abadan har abada ba za ta ƙare ba. In kun ga ta ƙare, shine kun yi imani da Allah shi shi kadai kun yi imani da wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai abin da suka faɗa kenan ubangiji yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ba za ka taba tarar da mai imani yana san wanda ya saba ma Allah da manzansa ba wanda ya saba ma Allah ya ƙi bin tafarkin Allah, ya ƙi bin tafarkin manzan Allah ba za ka so shi ba, ko babanka ne, mun gane ko, au ikhwa da ko ƙaninka ne, ko yayanka, mun gane ko, au akirarta ko danginka ne, ɗan danginku ne, ɗan gidanku ne, ɗan famulinku ne, ba za ka so shi ba in ya ƙi Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, au abana ahu ko ‘ya'yanka, mun gane ko, Allah ce ula'ika kataba fi qulubihim iman wannan su ne Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsu imanin a rubuce yake a cikin zukatansu waɗannan duk suna nuna mana me suna nuna mana cewa ayi imani a so Allah a so manzansa a so waɗanda suka yi imani ayi gaba da wanda suka saba ma Allah da manzansa yana daga cikin sharaɗin imani yana daga cikin sharaɗin la ilaha illallah akwai lokaci? Eh? Al-muhabbatu al-munafiyatu lil lil lil buhubi. Buhub eh kyama. Eh ka so la ilaha illallah da abin da yake da alaka da la ilaha illallah kar ka kyamace shi. Mun gane ko? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'ala al-imani ya ku masu imani kar ku so kar ku riki iyayenku la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum ko da ƴan uwanku a matsayin masoya in suka fifita kafirci akan imani to ku kar ku so su kul in kana aba'akum wa abana'akum wa ikhwanakum wa azwajakum wa ashiratakum وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدف والله لا يهدف قوما فاسقين نعم kun ga Allah maɗaukakin sarki ce ta ce idan iyayenku da ‘ya'yanku da matanku da danginku da ‘ya'yanku da kasuwancinku da gidajenku wannan su suka fi soyuwa a wajenku fiye da Allah da manzansa da jihadi don ɗaukaka karkar kalmar Allah maɗaukakin sarki to ku zauna har Allah ya zo da al'amarinsa Allah baya shirye da mutane fasikai kun ga wanda ba sa nuna soyayyarsu ga Allah maɗaukakin sarki da abin da addinin musulunci ya kunsa sai Allah ya kira su mai fasikai Allah baya shiryar da su Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da haka kalma ta la ilaha illallah tana buƙatar me tana buƙatar soyayya ubangiji yace a manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yake cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abubuwa guda uku in suna tattare da kai ka samu zaƙin imani ka samu imani asalin imani ƙololuwar imani abu na farko an yakuna Allahu laha wa rasulahu ahabba an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu Allah da manzansa su fi soyuwa a gare ka akan abin da ba Allah da manzansa ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ka so mutum kar ka so shi shi don Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? Saboda shi mai imani ne shi yasa kake son sa, ba wata duniya ba. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri sai aka zo aka yi maganar kyama. Ka kyamaci komawa kafirci ko shiga kafirci kamar yadda mutum yake kyamatar a jefa shi a wuta. Mun gane wannan? Kaga an yi me maganar soyayya ta Allah da manzansa? An yi maganar soyayyar masu imani sai aka yi magana kyamar shiga kafirci ko aikata kafirci manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi yace la yu'miru ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba ko bai zai zama mai imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi fiye da yadda yake son ɗansa da ubansa da dukiyarsa da ma sauran mutanen duniya ga baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu. A wata rana, sai da Umar suna tafiya tare da manzan Allah tsira da aminta Allah su mata a gare shi. Sai da Umar ya ce, Ya manzan Allah, duk duniyar nan, idan ka ɗauke kaina, ban da ni, to na fi son ka. Mun gane ko? Wanda na fi so a duniyar nan daga kai sai kai. lokacin imani bai gama shiga zuciyar sayyidina Umar ba manzo Allah ce da sauran imaninka ana dan basu bar wajen ba sai da sayyidina Umar ya ji cewa ya fi son manzon Allah akan kansa sai ce wallahi da rantse manzon Allah duk duniya ba wanda nake so fiye da kai har kai na din sai ce al'ana ya Umar yanzu ne ka zama cikakken mai imani ya kai Umar yanzu ka zama cikakken mai imani ya kai Umar su ba sa ƙarya gaskiyar maganar ya faɗa da take cikin zuciyarsa da farko amma da Allah ya shiryar da shi ya ƙara masa imani sai ya zama ya samu promotion sai zo ya sake faɗa manzon Allah ya fi son manzon Allah fiye da kansa wannan ma yana nuna mana imani yana raguwa yana kuma ƙaruwa yanzu imanin sayyidina Umar yayi ne ya ƙaru ya ƙaru dan haka al-muhabba al-munafiyatu lil muhbi kaso la ilaha illallah kaso Allah ka so manzansa, ka so addinin musulunci, ka so muminai, ka kyamaci kafirai, ka kyamaci abin da ake bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin muhabba son sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Duka waɗannan ana so mutum ya tattara su. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Za mu dakata a nan ko? Da wannan muka zo ƙarshen zama na sha ɗaya ko? Sha biyu. abin da muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa abin da muka yi kuskure ko muka taƙaita bayani Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai ɗinsa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh